الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na tauji na ilm al-qira'at al-mutawatira wa shadda wa alaqatuhu ko wa alaqatuhu ma bil ulum al-lughawiyyah wa shar'iyyah wanda wa wannan shine darasin mu na 38 a cikin suratu al-ma'ida ne muke muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya ayar da zamu tashi akan ta wal yahkum ahlul injili bima anzala Allah fihi ko ba ka bane yawwa to amma kafin mu je wajen taujihin wannan aya sai mun koma baya inda Allah ya ce to waqaffaina ala atharihim bi Isa ibn Maryam mun biyo bayan annabawa don ya ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna to qaffaina ala atharin nabiyyin sai ce ala atharihim mun biyo bayan annabawa daga kafa ne ɓoɓuwar kai to abin da ya biyo bayan ɓoɓuwar kai bayan kashi kenan ala asarihim akan gurabunsu kenan bayan su bi isa da maryam da annabi isa dan maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura yana gaskata abin da ya gabace shi na at-taura dan ko ne annabi yana gaskata abin da annabin da ya gabata gaban shi tunda duk sakon na Allah ne Allah ce wa atainahu al-injila mun bashi injila fihi hudan wa nur a cikin injila akwai hudan shari'a wa nurun da haske in ka diba cikin addurrul masul fi ulumil kitabil maknun waɗansu malamai sun yi ƙoƙarin taujihin kalima ta injila a larabci sun kace daga al'asluna an gane ko to fihi a cikin injila bi itibari annaha kitab hudan akwai shari'a wa nurun da haske ba wai ita kadai adda wannan ba duk littafin da Allah ya saukar akwai shari'a da haske a cikin su ita ma a taura ya ce ina an zallar taura ta fi ha wudan wani ko ba haka ba to balantana alkur'ani shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas shi qur'anin ma an kira shi haske ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nurun mubina to musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura shina gaskata abin da yake gabanin shi na at-taura an gane ko ita injila kin kenan tana gaskata wanda ke gabaninta na farko na annabi isa ne na biyu kuma na attaura ne ko mu ce annabi isa yana gaskatawa tunda sakon da yake dauke da shi ai injila ce wa hudan kuma shiriya ne an gane ko bayan an ce cikin shi akwai shiriya kuma sai an ka ce shi shiriya ne cikin shi akwai shiriya kuma shi kan shi yana shiryarwa ina ita attaura din ko injila din wa mau'izatan tunda nan injila ake nufi wa mau'izatan wa'azina lil muttaqina ga masu jin tsoron Allah ina fata an fince ni wanda mun faɗi sufofin su a cikin alqur'ani da komi da kuma ayyukan su to sai an ka karanta qira'o'i nan da tawjihul qira'at ya fara wal yahkum ahlul injil bima anzala Allah fi imam hamza al-kufi ya karanta wal yahkuma ahlul injil bima anzala Allah fihi in an ce wal yahkum ta koma lamul amri lamul amri al-ramma lamul amri fi'ili mudari'i in lamul amri ta shiga cikin shi sai ta maida shi umurni amma asalin ta in wani abu bai gabace ta ba kasra gare ta li yunfiq zu sa'atin min sa'ati shi ciyar haka za a fassara shi an gane ko to amma in wawun ko harful atfi ya gabace ta sukuni ake yi mata wal yahkum wasu malamai suka ce kuma ya halatta a yi mata kasra a ce wal yahkum ko da akwai harful atfi a larabci ya halatta amma ba a kira an tance ba fa mun gane ko to ya an kai taujihin wannan qira'a ta hamza da kuma qira'a ta jamhur tunda kowace ta zo da wata ma'ana in ka diba cikin taujihul qira'at al-ashr bil qur'an a safha ta 106 sun ka ce hamza ya karanta wali yahkuma an gane ko to sauran sun karanta wal yahkum sun ka ce to ita qira'a wal yahkum wanda ta zo kenan da lamumi da lamul amri sun ka ce ya zo bayan ta abin da yake da kama da ita kenan siyakin ta السياق اللاحق با السابق با الله تي وان يحكم بينهم بما انزل الله كما yadda an ka umurci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci da abinda Allah ya saukar an umurci annabi Isa shi ma ya hukunci da abinda Allah ya saukar kaji an yi taujihi to shi kuma wali yahkuma kenan sai zaman to atafina akan mi an gane ko eh sai zaman to hudan an sabkar da injila don shiriya lilihtida'i muna ji ko wa mau'izatan walil wa'zi wali yahkuma ahlul injili kuma dan saboda ayi hukunci da shi ma abutan injila su yi hukunci da ita bima anzalallahu fihi ma mausuliya ce billadhi anzalallahu fihi al-ijmal to sai ka diba cikin qur'ani ayoyin da sun ka nuna ga abinda an ka sauka cikin at-taura wanda ake hukunci da shi masali ko mun ba kuma duk inda ma mausuliya ta zo akwai al-ijmal in dubuta cikin ƙur'ani to akwai ijimali dubu cikin ƙarƙashinta in gano wanda ke ko to sai Allah ce wa mallam yahkum bima anzalallahu duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ulaikumul fasiqun waɗannan su ne fasikai nan babu tawjihul qira'at amma za mu yi kokari mu dan fitar da wata mas'ala wadda yake tana da muhimmanci kwarai da gaske shine cewa a wannan ayoyin za ka ga wa mallam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna shine na farko ko wajen fala takhshawun nasa wakhshawni na biyu kuma wa mallam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimuna an gane ko na uku fa ulaika humul fasiquna waɗansu malamai wajen fassara su sai sun ka hankalta ma khitab sun ka ce fa ulaika humul kafiruna al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi an gane ko domin bayan an yi magana da yahudawa an ka ce wala tasaru bi ayati thamanan qalila sai aka ce wa mallam yahkum bima anzalallahu fa ulaikum alkafiruna al'umma manzo Allah sallallahu alaihi kenan su ko yahudawa mallam yahkum bima anzalallahu fa ulaikum adh-dhalimun da an ce wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi shi ko mallam yahkum bima anzalallahu fa ulaikum alfasiqun sun kace kristoci yake nufi da shi dai kenan fassara ta biyo suna ganin a'a da kafiruna da zalimuna duka yahudawa ake nufi tunda inna anzalna taurata aka fara bayani kaga at-taura kuma ta shafi yahudawa wa katabna alaihim fiha ya shafi yahudawa shi ko wali hukuma ahlul injili ya shafi kristoci to duk in mun da mun ka dauki wannan al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab ya shafe su kuma ya shafe mu saboda ba shi yasa aka kawo sifa domin sifa ana iya kiyasi akan ta kuma mu lam yahkum shartiyya ce an gane ko ta shafi kowa da kowa sharadi ko ya shafi kowa da kowa mun sani kun fahimta ba waɗansu malamai sun kace a hankalta ma al-ahwal intabe kafiruna duk wanda ya kumci da abinda Allah ya saukar ba da abinda Allah ya saukar ba ya zan kafiri ya fita daga cikin musulunci in yana nufin daidai yake da na Allah ko ko ya fi na Allah ko ko yana tunanin ya halatta a yi hukunci don abin da ba na Allah ba zalimuna in bai da cewa ya fi na Allah ba ba daidai shi da na Allah ba bai halatta ba a hukunci ce da na Allah amma sai ya zalunci wani ya zan zalumi fasiquna in ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba bai yadda da akwai wanda yake na Allah ba bai yadda da akwai wani daidai da hukuncin da yake daidai da na Allah ba kuma bai yadda bai halatta ba bai yi itiqadin ya halatta a hukunci da abin da ba shine Allah ya saukar ba to sai yayi abin da kuma hukuncin ya shafe shi ne shi karan kanshi bai hada zuwa ga wani ba to fa ulaikumul fasiquna domin alfisku huwa alkhuruj an an ta'a asalin kalmar ma fil lugha alkhuruj ne kawai ya an ce an ta'a ne istilahi da malamai mun ji wannan da kyau eh waɗansu daga cikin malamai sai sun ka tafi cewa a'a ba haka za a yi ba yadda za a yi da kafiruna da zalimuna da fasiquna dukkan su mujmala ne akwai al-kufrul akbar akwai al-kufru الأصغر أكوي الظلم الأكبر أكوي الظلم الأصغر akwai alfisqul akbar akwai alfisqul asghar kalima ta kafirci wani lokacin tana nuhin butulcewa ba a hita da cikin musulunci ba alaran ba dan qur'ani yuna ya ce to kai ka ajiya wai ka je sun ce ba ta da musulunci a Allah ya ce annabi Musa fir'auna ya ce da shi wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta ka aikata aika aikaka wadda ka aikata wa anta minal kafirin da kakana cikin kafirin a nan yana nufin annabi Musa kafiri to ai shi Fir'auna ba musulmi bane bale ce mu annabi Musa kafiri nan yana nufin kana cikin butulu mun ciyar da kai mun raga ma ya kamata mu kashe ka mun kamar ka da ranka ka ji ragowar ta sun kai mai an gane ku sannan kalima ta kafiru na wani lokaci ba ta nufin ma kafirci karami Allah ya ce ka masalin ghaitin a ajabal kuffara na batuhu kamar misalin tsiruna wanda ya burge alkufara na alkufara nufin manoma domin kalma ta alkufur asalinta a situr na ɓoyewa shi yasa ake kiran dare alkafiru li annahu yasturu dunya bi zalamihi a to in kace manoma ka hare na aiki a bar noma a mutu mun ji wannan da kyau to fa ulaika humuz zalimuna az-zulmu fil lugha wad'u ash-shay'i fi ghairi mawdi'ihi ka aza aburin da bai dace ba duk da ke Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen ya ce shine an-naqsu fil lugha an gane ko amma galibin malamai ban ga wanda ya faɗi wannan ba yace Allah yace kiltal jannatayn atatu ukulaha wa lam tazlim minhu shay'a wa lam tanqus minhu shay'a to ai duk wanda ya dora wani abu ba wurin shi ba to ai da kasam ya rage masa kima da daraja to shi zalunci wani lokaci yana nufin kafi wato kafirci ne fitar da zalunci mai fitar da mutum daga cikin musulunci kamar shirka inna shirka la zulmun azim alladhina amanu wa lam yusu imanahum bi zulmin wani lokaci zalunci yana nufin a'a zalunci wanda bai fitar da kai daga cikin musulunci bani isra'ila da Allah ba su abinci sun kace ba su so sai Allah ya ce wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum sai al-fisq wani lokaci yana nufin kafirci al-fisqul mukhrij min al-milla shine al-akbar afa man kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun amma alladhina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa amma alladhina fasaqu fama'wahum an-nar kuka kajiya wani lokacin kuma fasikanci bai nufin kafirci sai yana nufin fasikanci karami ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان mun ji wannan da kyau sai sun ka ce a'a wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna in ya yadda da hukuncin daidai da na Allah yake ko ya fi na Allah ko ko ya halatta ai hukunci da wani abu wanda ba na Allah ba to ya halatta daga cikin musulunci amma in bai yadda da waɗannan ba to sai zaman to kufurun duna kufur haka in an ka ce zalimuna in ya yadda akwai hukuncin da ya na Allah ko daidai da na Allah ko ya halatta ai hukunci da wani wanda ba na Allah ba to ya halatta daga cikin musulunci amma in bai da waɗannan ba to zulmun ne duna zulm fasiquna in ya yadda akwai hukuncin da daidai da na Allah ko ya fi na Allah ko ko ya halatta ai hukuncin da ba da abinda Allah saukar ba ya halatta daga cikin musulunci in kuma bai da waɗannan ba amma yayi hukuncin to sai zaman to fisqun ne duna fisq to in ba haka ba da wannan ne yan boko haram za ku ga ana yaudarar su ba sani ko mun fahimta ba sannan kadiba cikin tafsiri na ibnu kathir wajen afa hukumar jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min allahi hukman liqawmin yuqinun suna kafa hujja da ibnu kathir ya ce ana iya zuwa a kashe mutane in sun yadda da shari'ar da ba ta Allah ba kenan ya halatta yan boko haram su tadda ba mai a kashe mutane da shine khawari suke aiki da waɗancan masu kisan mutane sai an ka ce a yadda ina sun ka yadda wani musulmi na yadda da constitution an dai zo an dora mai ita kuma turawa na sun ka kawo ta kuma suna da makamai kuma canza tsari bai yiwa lokaci guda ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama makka bai kafa shari'ar musulunci ba sai dai jami madina ya karfi ku kuma ka kafire ne kuke zo kuna amso makamai da kuɗi kuna kashe musulmi to da kahirin da ke sallah in kun ce waɗanga kafirai na da kahirin da bai sallah wala Abdullahi wani ya kamata a har kashewa to ku kashe turawa wanda suke baku kayan ku zo ku yaki waɗannan Allah kai mu tsari to wannan dai na kawo ta ne saboda mu fahimci yadda ayoyin suke don saboda ana kawo shubha kuma ka diba cikin tafasir kamar tafsiri na al-jami' li ahkam al-qur'an na imam al-qurtubi da sauran tafsirai na ahli sunna irin tafsir na imam al-baghawi an gane ko da tafsiri na ibnu kathir kaga da na ibnu jarir at-tabari da mawsu'atu at-tafsir bil ma'thur ta nukhbatun min al-ulama an gane ko da at-tafsir al-mawdu'i shi ma li nukhbatin min al-ulama ina fata ana fahimta ta yawwa da adwa'ul bayani fi idah alquran bil quran na al-sheikh al-allamah al-qurani muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin da sauran tafsirai kaga abinda anka ruwaito daga magabata da yadda fassara take wanga dan misali na kuma ne baka ban ce dole sai wadanga zaka diba in kana so duk tafsirin ka so duniya ka diba sai dai kai hattara da aqida ta saba mata ahli sunna wallahu ta'ala a'lam ayat da zamu je akan ta ta gaba ita ce aya wato ta 48 kenan a cikin wato suratu al-ma'ida a shafi na 116 inda Allah ya ce wa anzalna ilaykal kitaba mun sauka maka da littafi musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata abin da ke gabanin shi na litatafai ko ba haka ran bane wa muhaiminan alaihi kuma shina mai tsaro asalin haimana shine rinjayi amma ana nufin qur'ani yana tsaro duk ƙaryar da an ka shirya cikin littafan da sun ka gabata qur'ani yake tsaro gare ta ko ba haka ran bane shi yasa Allah ya ce inna hadha al-qur'ana yaqussu ala bani isra'ila aksar alladhi hum fihi yakhtalifu sai dai waɗansu malamai suka ce to amma Allah ya ce ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katiran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi sace mi wa ya'fu an katir to ya an kai an ce yana baina kuma ya bar waɗansu sai an ka ce wa ya'fu an katir wanda bai da alaka da aqida ko ko wa ya'fu an katir yana kauda kai kahin lokacin bayyana wa shi ba sani ko mun fahimta ba an gane ko yawwa wa ya afu an kafir ko ba karan bane to sai ce fahkum bainahum bima anzalallah kai hukunci tsakankanin su da abin da Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum kaka bi sarran su amma ja'aka min alhaq kamar abin da zo maka na gaskiya kenan tarikan ma ja'aka min alhaq li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kenan dukkan ku mun sanya muku shari'a da minhaj abinda za ku bi ba sani ko mun fahimta ba minhaj daga nan ka samu manhaj alaramma hanyar da za a bi kenan wannan nuna annabawa dukkan su sun zo da tauhidi sai dai mi sai dai shari'a su ce ta bambanta ko ba ganin bane shi yasa ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne daga cikin ku mun sanya mishi shari'a min shir'atan shari'a don ita ake cewa shari'a ana ce mata shari'a ana ce mata shir'a Allah ce thumma ja'alnaka ala shari'atin من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون سيتي ولو شاء الله دا الله ياسو لجعلكم أمة واحدة دا ياسا ياكو زمنتو الأمة قدا ولكن ليبلوكم فيما آتاكم سيدي الله يجربيكو دقا أبين دا يباكو أغني وننا زي بين الله وننا بزي بين الله با كما كرم بدي يوا abin da Allah ya baka za ka yi mulki da kuɗi da ilimi na addini da ilimi na kere-kere na duniya da jama'a da daraja don Allah ya baka su shin zaka sa su inda Allah ce koko inda kaga dama jarabawa kenan sai Allah ce fastabiqul khairat ku gaugawa zuwa alkhairi jam'i ne khaira khairat kenan mulhaq bi jam'i muannas salim ila Allah marji'ukum jami'an duk da yake akwai alkhairu akwai alkhairatu to wannan ba ta jam'u muannas salim mulhaq ne domin shi alkhairu ba namiji bane gashi ana gani shi sai dai a wajen ma akwai alkhairu shi ne suka ce ma alkhairu sai an samu alkhairu an ka samu alkhairatu to nan sai zama to jam'u muannas salim tun daga namiji ga mace ilallahi marji'ukum ga Allah ne za a mayar da ku shi kadai shi yasa ce ilallahi marji'ukum bai ce marji'ukum ilallahi ba taqdim ma haqqu ta'khir jami'an gaba daya fa yudabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun Allah zai ba ku labari abin da kun kasance kuna sabani da, da musulmi da kafirai sabani da akwai tsakanin musulmi wa junansu da sabani da akwai tsakanin kafirai wa junansu da wanda akwai tsakanin musulmai da kafirai wa alaikum bainahum bima anzalallahu Allah ce kai hukunci tsakaninsu da abin da Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum kakkabi son ransu an gane ko ga mai har da qur'ani can wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka min al-haqq nan ko wala tattabi ahwa'ahum wahdharhum kai sauna ka ji tsoron su an yaftinuka daga su fitine ka an gane ko asalin shi wahdhar fitnatahum ni an yaftinuka an ba'd ma anzala Allah ilayka daga sashen abin da Allah ya saukar maka wadansu malamai suka ce a nan ba'd ba ta nufin sashi ba tana nufin an kulli ma anzala Allah ilayka an gane ko wasu malamai suka ce a an ba abina domin in ka saba man nassi guda ai kamar duk ka saba man nasoshi na kenan sashen kuma ya dace da son ai ba za su neme ka canza shi ba fa in tawallau in sun juya sun bada baya fa alam ka sani annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'd dhunubihim Allah yana son ya shafe su da shafin zunuban su wasu sun ce nan ma shi ma ba'd kullu dhunubihim dukkan zunuban su wasu sun ce a ba'd dhunubihim sashen sunan da aka kama su saura kuma sai an ta yi kiyama wa inda kathiran minan nasi la fasiqun da yawa daga cikin mutane fasikai ne to anan ne sai Allah ce afa hukmal jahiliyyati yabghun yanzu hukumcin jahiliya suke so kalima ta jahiliya ta zo wuri nawa a cikin qur'ani tana da alaka da wuri hudu kenan jahiliya masdar ne sida'i na farko yadhunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliya sun kace fasadul tasawwur kenan tunanin mutun ya lalace sai afa hukmal jahiliyati nan fasadul hukmi kenan ya an kai hukunci na jahiliya sai wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati al-ula sun kace nan fasadul ijtima' kenan rayuwa ta gurbata ta zamantakewa tunda yan kabar mata sun ka shiga ko ina lamari ya baci ko baka nan bari sai na hudu iz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim al-hamiyata hamiyatal jahiliya nan kuma sun kace fasadul mawruf abinda ka gada ba gada mu kyau ba tunda wanda ya gada jiji da kai da girman ka ai ba gada ba mu kyau ba to ka ji su mallamai sun ka faɗi ba ni da faɗi ba ha in ma baka yarda ba kai ka sani to afa hukmal jahiliyyat yabghun shin yanzu hukuncin jahiliya suke so su bar na Allah na as-su'alu lil inkar ba sani ko mun fahimta ba ibnu amir ya karanta afa hukmal jahiliyyat tabghun yanzu hukuncin jahiliya kuke so to ya za a taujihin waɗannan kira'o'in guda biyu ina fata an fahimce ni qira'a ta ibnu amir wadda ta ce abin nan ƙira'a ta jamhur da ta karanta a fahukumar jahiliyati ya buhun sun ka ce an yi taujihinta da siyaƙin da ya gabata kina a siyaƙ a sabiq tunda Allah ya ce annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'dhi dhunubihim bai ce bi ba'dhi dhunubikum ba to a fahukumar jahiliyati ya buhun ita ko ƙira'a ta ibnu amir sai an kai iltifati bayan an ce abin nan an yusibahum Allah bi ba'di dhunubihim sai an kace afa hukmal jahiliyyati tabghun yanzu hukuncin da ba na Allah ba kuke so saboda nan wuri ne wanda ya kamata ai magana da su kai tsaye don Allah bai jin tsoron shi magana da kai kai tsaye kai awwa to ko baka nan bane zamarwa sun kace nin mainu kai awwa an gane ko wa man ahsanu min Allah hukman shin waye fi Allah kikkiawan hukunci nan tambaya ce amma bi ma'anan nafi ai la ahada ahsanu inji malaman zauri babu wanda ya fi kyawun hukunci min Allah daga Allah amma holi kaumin yuqinu daga mutanen da suke yaki amma da ce sai ce a tsarin turawa ya hina Allah kato shi arme kato yanzu ko mace ta aure mace yanzu wanga tsari na ad development eh ko ko dai ka haukace baka da hankali na hmm kadiba cikin alqiraat wa atharuha fi tafsir wal ahkam tawjihin wannan aya kadiba a shafi na ɗari biyar da talatin da shidda da shafi na ɗari takwas da hamsin da shidda sai kaga ƙarin bayani wanda mun ɗan faɗa maka ne don saboda in kana buƙatar ƙari ka ƙara to aya ta gaba wadda za mu taujihinta ita ce aya ta hamsin da uku a cikin suratu al-ma'ida inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa yaqulu allazina amanu muna ji da kyau yawwa to idan muka diba da imamu nafi almadani da imamu abu ja'far almadani sun zan almadani yani ko da imamu ibnu kasir almakki da imamu ibnu amir ad-dimashqi an gane ko sun karanta yaqulul ladina amanu yaqulul ladina amanu mun gane ko sannan da imamu abu amr al-basri da imamu yaqub al-hadrami al-basri sun karanta wa yaqulal ladina amanu da wawun da kuma lamun sun yi mata fatha sai su zaman to kenan mi abu amr al-basri yaqub al-basri sun zami ha al-basriyani yawwa sauran kuma sun karanta wa yaqulul ladina amanu kenan nan muna da waya ƙula ɗaya muna da waya ƙulu biyu muna da ya ƙulu uku kaji wato nau'i guda uku na karanta wato wannan wurin to yanzu ya za a yi taujihin wannan sai malamai suke cewa kafin ba mu fahimci wannan aya sai mun ɗan koma baya Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya kun da kuka yi imani la tattakhidul yahuda wan nasara awliya kakku riki yahudawa da nasaru masoya nan ba ana nuhin jinsin ba yahudi ba a'a wanda yake akan aqidar yahudanci an gane ko da wanda yake aqidar kristanci awliya ku rike su masoya jam'i ne na waliyun sai a ce awliya taqiyun a ce atqiya'u sakhiyun a ce askhiya Allah ce ba'dhum awliya'u ba'd sashin su majibin talabarin sashi ne da kristoci da yahudawa suna kafirta juna ha yahudawa sun ce kiristoci kafirai ne kiristoci sun ce yahudawa kafirai ne wa qalat al yahudu laysat an nasara ala shay wa qalat an nasara laysat al yahudu ala shay kaka sa tsammana aqida guda ce yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne kiristoci ba su yarda wannan ba kiristoci kuma sun ce yesu almasihu dan Allah ne Allah ne su ko yahuda sun ce dan zina ne wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryam buhtanan azima kaga ba aqida guda bace amma in za a ci amanan musulmi sai su hada kai da kiristocin da yahudawan sai a halaka musulmi kina aqida da akwai tsakanin su ba mai kyau bace Allah ce to wa man yatawallahum minkum duk wanda ya jibinci lamarin su daga cikin ku fa innahu minhum yana koma cikin su in ka taimaki kafirai akan musulmi ka zan kahiri babu mai gyara ta inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin Allah baya shirda mutane azzalumai asalin la yahdi la yahdiyu fi'li ne mudari'i li tajarrudihi an al-jawazim wan nawasib marfu'un wa alamat raf'ihi ad-damma al-muqaddara 'ala al-ya mana min zuhuriha athiqal baya shirda da su to kuma azzalumai Allah na shirda da su wasu in ka dauke al ahadiyya kenan wasu jinsin azzalumai ne sanannu waɗanda Allah ya san za su mutu akan zalunci in ka dauke ta jinsiyya sai zama to Allah baya shirye da mutane azzalumai nan amun ne makhsus tunda in jinsin azzalumai ne to waɗansu Allah ya shirye da su ban sani ko mun fahimta ba to madalla in ka diba cikin littafin alqira'at wa atharuha fi tafsiri wal ahkam na ustad dr Umar Salim Bazmul a safha ta 700 da 60 da 65 haka ne da 65 an gane ko yawwa ya kawo bayani karkashin wannan aya an gane ko sai Allah subhanahu wata'ala ce fatara alladhina fi qulubihim maradun zaka ga waɗanda akwai rashin lafiya a cikin su an gane ko a tattare da su kenan yusari'una fihim suna gaugawa abkawa wajen kafirai suna gaugawa mu'amala da su da kaga mutum na ganin arni ko kafiri wani abu to yana da matsala cikin musulunci da Allah ce innamal mushrikuna najas to najasa duk abin da sun ka kera suna nan matsayin najasan nan ba su iya hita daga cikin su shi yasa duk inda musulunci yake turawa ba su son wannan wuri sai daga ganin gwarawa sun iya faransanci har waɗanda ba su arni shekara tara tamanin bai taɓa zuwa boko ba ma ya iya turanci ko faransanci in Cote d'Ivoire ne ko kudancin Najeriya broken English amma munan haɗan bokon bai iya ba saboda ba mu damu da turancin ba mu ɗauke shi wani ba duk abin da kuma ya kera na jasa na ba turi don bai kai Allah daraja ba Allah ya halicce shi ya bashi ilimin babu ruwan mu to sai an kace yaquluna fatar alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim suna gaugawan neman yardar su yaquluna suna cewa nakhsha muna tsoron an tusibana da'ira da'ira musiba ta same mu me yasa an ka sanya musiba da'ira saboda juyuwa ta kai to duk da kai kuma baka yi tsere musiba gara ba kai zaman ka in Allah ya jarbe ka kai hakuri sai Allah ya baka lada to fa asallahu tana yiwa Allah an ya atiya bil fathi an gane ko Allah ya zo da buɗi an gane ko min indihi daga wajen shi to asa in an danganta ta zuwa ga Allah ko fi'ili wanda bai da tabbat a wajen Allah tabbat ne in abin yana zuwa ko bai zuwa amma kai na an ka bari cikin duhu dan baka san abin da zai zo ba an yi a ce bil fathi Allah ya zo da budi wasu fassara shi da fathu makka wasu fassara shi da fathu budi ko wani iri duk inda Allah ba ku nasara akan su kenan al tana idan tuwa ahadiyya wani budi ake nufi ko aljinsiya ko wani irin budi min indihi daga wajen shi au aurin min indihi ko wani al'amari daga wajen Allah an gane ko to nan a qira'a فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين سيسوا وايغري game da abin da suka ɓoye a cikin rayukansu suna nadama mun gane ko suna masu nadama akwai ƙira'a sai dai ƙira'a ce shazza fa yusbihu alama asarru fi anfusihim min muwaddatihim al-yahud kenan son da sun kai yahudawa wa min ghammihim al-islama da kuma kyamar da sun kai musulunci wa ahlihi da ma'abuta musulunci nadimina kaga ta kara akwai qira'a shadda fa asallahu an yati bil fathi aw amrin min indihi fayusbih fayusbihu al-fusaq sai fasikai su kasance alama asarrufi anfusihim nadimina an gane ko yawwa to kaga dai waɗannan qira'at shadda ne kenan qira'a mutawatira ta nuna fa yusbihu alama asarru fi anfusihim nadimina ta zo da shi mujman abinda sun ka boye a cikin zukatansu amma qira'a ga shadda sai ta bayyana menene sun ka boye ta fassara al-ijma'i ban sani ko mun fahimta ba yawwa to sai Allah ya ce wa yaqulu alladhina amanu ko da kuma yaqulu alladhina amanu ban sani ko mun fahimta ba yawwa in muka duba cikin alqira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam a safha ta 926 ya kawo taujihin wato abin nan ok kafin mu je wannan wuri ashe ba wannan ayat bace wanda ya kawo taujihinta wanda take bayan ta ne ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum ala ayyati hal da yaqulu alladhina amanu da wa yaqulu alladhina amanu da wa yaqulu alladhina amanu ya za a yi taujihin su muna ji ko yawwa sai malamai suke cewa ƙira'a ta bighairil wawi in ba a karanta da wawun ba an ka ce ya ƙulun labina amanu wadda ƙira'a ce ta nafi da abu ja'far da ibnu kasir da ibnu amir kinan sai ya zama to isti'inafi ne an gane ko ya ƙulun labina amanu kinan ta zama musta'nafa sun ka ce ala annahu jawabu qa'ilin kenan jawabi ne na wanda ya tambaya yaqulu fa ma za yaqulu almu'minuna bayan an ce ga abin da wadancan sun ka ce sai wai kamar wani ya tambaya da ce ma za yaqulu almu'minu sai an ka ce yaqulu alladhina amanu an gane ko sannan waɗanda sun ka karanta da wato wawun an gane ko waɗanda sun ka karanta ƙuri a bighairil wawi ƙablal ya'i wa rufi illam sun ka kawo wannan wa ƙuri a bi isbatil wawi wa nasbi allam kenan waya ƙulan lazina amanu sai sun ka ce atafina a kan an yi atiya kenan asallahu an yi atiya bil fathi waya ƙulan lazina amanu kinan tana yi wa Allah ya zo da buɗi sai masu imani su ci ban sani ko mun fahimta ba yawwa waɗansu malamai sun ce a'a atafina akan fa yusbihu alama asarru fi anfusihim nadimina sun ce shi yusbihu din nan mansubun ne bi an fi jawabi tarajji kenan fa an yusbihuni fa asa Allahu an ya'tiya bil fathi tana yiwa to ai wannan tarajjina fa an yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimina sai su wayi gari suna sumi suna masu nadama to fa yusbihu din nan sai zaman to mansubi na an gane ko ba jawabul abin nan bane ba majzumi bane sai zaman to wa yaqulu allazina amanu kuma ana sawa tsammani in wancan abu ya faru in sun kai nadama sai masu imani su ce kaza ban sani ko mun fahimta ba sannan kuma wanda sun karanta wa yaqulul ladina amanu bilwawi war raf'i shi ko sai ya zamanto mi sai ya zamanto isti'nafina ma'ana an kare abinda sun kace sai an ka ci gaba da hudin abinda masu imani sun kace dama an ka hudi masu kafirai sai a hudi mu'min da cikin qur'ani cikin al'adatul qur'aniyya ko ba karan bane fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila kaji kishi a'ata cikin qur'ani irin wannan yana da yawa sunan su al'adatul qur'aniyya ko al-kulliyatul qur'aniyya an gane ko eh in ka diba ma imamu suyuti ya kawo bayani akan cikin abin nan to kaji yadda Allah ya ce yawwa Allah ya ce masu imani za su yi a haula illazina aqsamu billahi jahada aymanihim innahum lama'akum yanzu waɗanda sun kai rantsuwa eh ya matukar rantsuwa suna tare da ku habita ta amaluhum ayyukan su sun baci fa asbahu khasiri sun kai gari suna hasara don haka mutum ya kasance yayi hasara kaga akwai hatsari Allah kai muna tsari da hasara ta duniya da ta lahira ayat da zamu ɗauka ta gaba aya ce ta hamsin da hudu a cikin suratu wato abin nan al-ma'ida inda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku inda kun kai imani man yartadda minkum an dinihi wanda ya ridda daga addininsa ya bar addini an gane ko to wannan ita ce yartadda ka ganin fi'ili wato abin nan ne eh mudari'i ne majzumun da man shartiyya an gane ko yartadda saboda dalun dalun sun zo sai an kai idgami kuma sai an kai madalun fatha mai azzurul masul yace irin wannan laraba zaka isa suna masa fatha ko kasra ko damma wasu ce man yartadda wasu ce man yartaddi wasu ce man yartaddu saboda fatha ko kasra ko damma wasu sun yi ganin damma ta yi sauki wasu ganin fatha ta yi sauki wasu ganin damma ta yi sauki amma majzumi na ba sai ko mun fahimta ba to imamu nafi' an gane ko al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zammi al-madaniyani da kuma imamu ibn amir ad-dimashqi sun karanta manyar tadid minkum an dinihi na an yi fakkul idgham wanda duk yayi ridda to ya zamu taujihin waɗannan qira'o'in kadiba cin al-qira'atu asarwa fi tafsir wal ahkam a shafi na 926 shafi na 926 yace waɗanda sun ka karanta an gane ko manyar tadda an gane ko da kuma man yartadid ya ce to ƙira'o'in duk ma'anarsu gudana wanda ya ridda an gane ko waɗanda sun karanta man yartadda luga ce ta wasu larabar ake cima tamim waɗanda sun karanta yartadid ita ce luga ta ahlul hijaz amma ne duk ma'anarta wanda ya ridda ya bar addininsa wala iyazu billah a cikin littafin taujihul qira'atil ashr bil qur'an su ma sun kawo wannan aya amma ba taujihi na luga sun kai ba sai sun kai mata taujihi na mi sai sun kai mata taujihi na qur'ani tunda sun ce su za su yi taujihi ne bil qur'an sun kace qira'an man yartadda tanafi' da Abu Ja'far da Ibn Amir man yartadid an gane ko da wanda ya karanta man yartadda sun kace qira'a ta man yartadid an kafa mata hujja ne da nazir tamkarta cikin alqur'ani an yi taujihin ta inda Allah ya ce wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun cikin suratul baqara aya ta 217 duk qurra sun karanta man yartadid minkum an dinihi kidan wannan ta samu shahid daga cikin qira'atul alqur'ani wanda ya tabbatar da ita waccan kuma wani yartar da dama sanadin ta ya inganta kuma dama a larabci duka ana yin su to duk wanda ya ridda fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin Allah zai zo su mutane an ka ce farkon waɗanda ake nufi ƴan uwa Abu Musa al-Ash'ari su ake nufi Allah zai zo da su an gane ko wanda bai hana kuma ko kullun an kai ridda to Allah zai kawo dan su yuhibbuhum wa yuhibbuna suna son Allah Allah yana son su azillatin alal mu'minina ba a ce Allah zai sa kanka musu a Allah yana son su ya Allah yake so wannan ilimi yana wajen Allah tunda shi ya bada labari azillatin alal mu'minina suna masu sauki saukin dabi'a nan ba ana nufin kaskanci ba masu saukin dabi'a domin mumini ba zalili bane walillahi al'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin a izzatin alal kafirina masu buwaya ga kafirai masu nuna jiji da kai ba a nuna makafiri kaskanci to amma yanzu sai abin ya juyi ko ba ka nan bane tunda ko mutum ya zamanto yana da tsanani ga musulmi yana da tsanani ga kafirai wannan bai dace ba ko ya zamanto mai sauki ga muminai mai sauki ga kafirai wannan bai dace ba ko ya zamanto mai tsanani ga kafirai mai sauki ga muminai shine abin da ya dace ko to yanzu sai mun ka juya abin ba wanga wanda ayi ta kawo ba sai mutane sun ka koma masu tsanani ga muminai masu tsananta mu mu'minai ƴan uwansu masu sauƙi ga kafirai saboda kwaɗan abin da aka kafirai ko tsoron su in haka ji tsoron kafiri saboda makamman shi ko ko kwaɗayan abin da gare shi na duniya to baka jin tsoron Allah shi kama ka in ka wulakantar da mumini kuma kai baka kwaɗayin rahama Allah da falala Allah wanda ta ta kahiri sifa ce ta mu'minai to wannan ba sifa ce ta mu'minai a'a hadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sifar kenan waqfid janahaka lil mu'minin ko ba ka dan bane cikin kuma shu'ara ya ce wa khafid jana haka liman ittaba'aka minal mu'minin sai ƙara liman ittaba'aka cikin hijir ko ya ce wa khafid jana haka lil mu'minin ko ba ga nan bane to su ma sahabban sifar su ce ba wai waɗanda ɗaya na ba mutanen Abu Musa al-Ash'ari Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum sai Allah ce yujahiduna fi sabilillah suna jihadi don ɗaukar da kalmar Allah fi ili mudari ini yufidu tajaddud wa takrar wala yakhafuna lawmata la'im ba su tsoron zargin mai zargi in zaka aikin Allah kaka ji tsoron mai zargi ko ka ji tsoron zargi sai an zarge ka malam bahaushe ce in ka wuce sata baka wuce zargi ba sai dai gakka kai kanka inda za a zarge ka la talumanna man asaa adhanna bika idza ja'altaka nafs idza ja'alta nafsaka hadafan lituhma kakka ji tsoron zargin wanda ya zarge ka in ka kai kakka kai inda za a zarge ka gakka zo gidan karuwai ka ce wa'azi ka zo ka zo da rawani ka ce a'a kai mallami da a'a ba irin da wannan ba ko ko ka dauko kwalbar giya sai ka sa mata ruwa sai ka ɗauko galas ka sa kuma ka zo bakin hanya kai tsaye kai mallami na jikan mallan kace a ai ba matsala mutane sun yarda da imani na a ba gaskiya bane gak ka zo kana tattaunawa da matarka da hijabi bakin kasuwa kace a kai ustazu na kuma matarka ta wani bai gane ba ko ya san matarka ta sai ya ce ya gane ka tare da karuwa dan da ba yana so ya bata addini to zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala Allah ce yana bada ta wanda ya so wallahu wasi'un alim Allah mai yalwatawa ne kuma alimun ya san wanda ya kamata ya yalwata ba na fata ana fahimta ta wani yana yalwatawa ya bada kyauta amma ba inda ya dace ba kaji abin nan yace abin nan duk wanda ya sanya Zuhairu ibn Abi Sulma yace man yaj'al al ma'rufa min duni irdihi ko ko fi ghairi ahlihi yakun hamduhu zamban alaihi wa yandam duk wanda ya sanya kyauta ba inda ya dace ba dukiya ba inda ta dace ba wanda ya dace ba ba to yabon da yake son ai mai sai a zarge shi ka ba matar wani jikka ɗari ka kasa ba matar ka jikka bi tana da bukata ka aisan waccan ta yabe ka ita ko gaba za ta yabe ka ba shi da kake so to zagin sai ya cin maka an gane ko to da haka wannan aya tana nuna cewa duk wanda ya bar aikin Allah ba bai cuci Allah da komai ba Allah ce wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum in ba kun juya kun ba da baya Allah zai kawo wadansu da haka Allah ya wadatu da kowa gakka sa tsammani in baka aikin Allah ba masu yi wallahi Allah zai kawo wadansu kai ka kokari kahin ka zo duniya an yi ma Allah aiki kana nan ba kai kadai na ba miliyoyin mutane ko biliyoyi suna so ne ma Allah aiki ko bari kai su za su ci gaba da aiki in kuma kan mutu kuma za a ci gaba da Allah aiki don haka ba kai za ka daga darajar musulunci ba ko qur'ani ko darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kadan a'a ka dai bi qur'ani Allah shi daukaka ka ka bi sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya daukaka ka bi musulunci Allah ya daukaka amma ka ce wai kai in ba da kai ba addini bai ci gaba ko kai za ka daukaka musulunci to an yaudare ka kai kadan ka ɗaukaka darajar musulunci ka yi kaɗan ka ɗaukaka darajar ƙur'ani ka yi kaɗan ka ɗaukaka darajar sunna sai dai ita ka yi mata hidima Allah ya ɗaukaka ka sai na umar ya ce nahnu kunna qauman azilla mun kasance kaskantattu ba kowa ba fa azzana Allah bil islam sai Allah ya ɗauka mu da musulunci fa mahma btagaina al izzata bi ghairihi azallana Allah da mun je neman wata daraja ba ta hanyar karkashin musulunci ba sai Allah ya kaskanta mu malamai sun kace al qur'anu la yahtaju ila waqtik qur'ani bai da bukatar lokacinka kai kaɗan waqtuka huwa alladhi yahtaju ila alquran lokacin ka naga bukatar karatun qur'ani wallahu ta'ala a'lam aya ta gaba wadda zamu tashi akan ta aya ce ta wato 57 a cikin suratu al-ma'ida inda Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhalladhina amanu ya kunu kuka yi imani la tattakhidul lazina takhadhu dinakum kakku riki waɗanda sun ka riki addininku an gane ko huzuwan abin izgili kenan mahzu'an bihi wala'iban kuma abin wasa an gane ko kenan almal'ubu bihi an gane ko duk cikin qur'ani akwai la'iban da lahwan an gane ko yawa akwai huzuwan wala'iban amma shi tsakanin lahau da la'ibu wuri biyu ne lahau ya gabaci la'ibu cikin ƙur'ani al'araf inda ya ce alladina ta khadu dinahum lahawan wa la'iban wa gharratuhum alhayatu dunya fal yawma nansahum kama nasu liqa yawmihim hada sai cikin suratul ankabuti wa ma hadhihi alhayatu dunya illa lahawun wa la'iba wa inna ad-dara al-akhirata lahiya alhayawan sauran kuma duk wanda ya saura la'ibun ya gabaci lahau kuma sai ka koma balaga mi yasa can an gabatar da lahu akan la'ibu ko lahu akan abin nan kadibi wani littafan balaga ta alqur'ani da kuma littafan tafsiri wanda sun kai bayanin wannan alhimu huzuwan wala'iban Allah ya ce wanda sun karki addinin ko abin wa izgili ko abin wasa min alladhina utul kitaba min qablikum wadanda an ka basu littafi gabanin ku kaga ga su da ilimi amma sun koma suna aiki irin na marasa ilimi sai Allah ya ce to wal kuffara ko wal kuffari wato qira'a ta Abu Amr ibn al'ala da kuma imam yaqub kina abu amr ibn al'ala al-basri da kuma imam yaqub al-basri sun zami al-basriyani da imam al-kisa'i al-kufi sun karanta wal kuffari kina sai zamanto atafina akan lafazi na min allazina utul kitaba min qablikum kaga min duk da yake allazina shi mabniyun na ko tunda ismul mawsul na mabniyun dama musannakin shi da shi da na ismul ishara shi kadai ne ake ma i'rabi to min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffari daga waɗanda na kafirta da kuma kafirai domin su ahlul kitabi min alladhina utul kitaba min qablikum waɗanda an ka ba su littafi gabanin ku in suna izgiri ai sun kafirta wal kuffari da kafirai da ba ahlul kitabi ba to kak ku rike su awliya'a masoya sauran kuma sun karanta la tattakhidu alladhina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara sai zamanto atafina akan alladhina na farko la tattakhidu alladhina wal kuffara awliya don dai suna nuka a rike su masoya wattaqullaha in kuntum mu'minin ko ji tsoron Allah in kuna mu'minai wanga zai ba mu wata ka'ida mu rike ta shine duk halin da kaga ya zo akwai dalilin da yasa Allah ya hana kuma sharrin shi zai dawo ne gare ka kai dan adam ba wajen Allah ba duk umurnin da kaga ya zo Allah ya ce ai abu alkhairin shi akwai alkhairi cikin sa ko ka gane ko baka gane ba kuma alkhairin zai dawo ne gare ka ba ga Allah ba to nan da yace ga ku rike su alladina takhadhu dinakum huzwan wala iban me yasa yace ka rike su masoya kaga kamar ya faɗi dalili saboda sun dauki addini abin izgidi sun dauki addini abin wasa ban sani ko mun fahimta ba wani wuri kuma yace la tattakhidhu aduwwi aduwkum awliya asace mi tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq kaga illolin kenan yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum kaga ni kuma illa ce wannan da sauransu don haka wannan ka'ida ce ka rike ta duk umarnin da ya zo cikin qur'ani duk halin da ya zo cikin alqur'ani duk umarnin da ya zo cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama duk halin da ya zo kana iya istinbat al fawaid me yasa aka ce ayi me fa'idodin sa al hissiyyah wal ma'nawiyya kuma me fa'idodin sa al fard wal mujtama me ne fa'idodin sa fi dunya wal akhirah haka duk halin da an kai shi ma haka duk umarnin da an kai haka shi umur shi hani kuma me ne adrar da za su faru al hissiyyah wal ma'nawiyya al fard wal mujtama fi dunya wal akhirah shikenan kaga ka samu maudu'ai sai illa masha Allah mun gane ko to kenan mun ji taujihin wannan kira'a ko waɗannan kira'o'in ku duka ayar da zamu tashi akan ta ita ce aya inda Allah subhanahu wata'ala yace qul hal unabbi'ukum bi sharrin min dhalika masubatan inda Allah to nan bayan Allah ya hudu sun rike addinin ku abin izgili sai mun dan koma baya sai ya kwaɗe wani sashe daga ciki wa idan nadaitum ila salati takhaduha huzwan wa la'iba in kun kai kiran sallah dama ayoyi biyu sun kai zancen kiran sallah cikin qur'ani daga wannan sai da a cikin suratul jumu'a ya ayyuhal ladina amanu idan nudiya lis salati min yawmil jumu'a to anan abin da ya kamata mu gane sashe ne an ka faɗi domin in an ce ittakhadhu dina sun rike addini ai sallah cikin addini take to an keɓance ta saboda muhimmancinta kamar da ya ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu to sai Allah ce qul ya ahlul kitabi kace ya ku ahlul kitabi hal tanqimuna minna ba komai kuke kyama gare mu ba illa an amanna billahi sai da mun yi imani da Allah wanga ku ba min kyama bane ko ba kanan bane wanga ta'kidul madhi na bima yushbihu dhanb an zo da abu kamar zargi amma yabo na ake so a yi domin ai in don ka rike addini na ake kyama ka ai ba min kyama bane kuma ana iya yin ta'kidul azzammi bima yushbihu almadah sai a zo da abu kamar yabo na amma zargin ka ne ake so a yi cikin ilimin balaga akwai shi to hal tanqimu da minna ba komai yasa kuke kyamun mu ba illa an amanna billahi sai mun yi imani da Allah wama unzila ilaina da abinda aka saukar muna wama unzila min qablu da abinda aka saukar gabani to me yasa bai ce wama unzila min qablu ba wama unzila ilaina tare da cewa abinda aka saukar gabani ai shi ya fara sauka ba a hankalta mu zamani ba a hankalta mu daraja ko ko a'a alwawu la tufidu tartib wa anna aktsarakum fasiquna mafi yawancin ku fasikai qul hal unabbiukum bi sharrin min dhalika masubatan inda Allah shin kuna son in baku labari wanda adda mummunan makoma nan ba mafi sharrin makoma ba an gane ko domin su muminai ba makoma su mai kyau ce an gane ko ko ko a'a sharrin min dalika masubatan inda Allah wanda adda mafi mummunan sakamako kenan malamin da ya kauce shi adda mafi mummunan sakamako daga kafirai ko kuma a'a mu baku labarin waɗanda adda mummunan sakamako wajen Allah ma'ana dai sharrin kinnan yana iya ɗaukar ismu tafdil yana iya nufin a'a wato sifa ce ake nufi mai sharrin makoma ko mai sharrin sakamako a wajen Allah man la'anahu Allah wanda Allah ya la'ance shi sune yahudawa kenan wanda ba su yi aiki ba wa ghadiba alaihi kuma wanda Allah ya hushi akan shi wa ja'ala minhum alqiradata Allah ya sanya daga cikin su akwai birrai waɗanda Allah ya ce walaqad alimtum alladhina atadaw minkum fi sabti fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in wal khanazir da wanda an kama da aladu to nan ba a faɗi wasu waye aka mai da aladu ba wasu sun kace wasu ne daga cikin bani Isra'ila ko zamanin Annabi Dawuda shi dai Qur'ani bai fassala su bane yadda fassala waɗancan tunda dai Allah ya ce ya mayar da waɗansu to an mayar da su an gane ko wa abada taghut kuma ya barta wani ya bauta ma taghut to nan ne tawjihul qira'at yake in ka diba cikin alqira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam a safha ta 902 sai kaga bayani an gane ko to yanzu idan muka duba wa abada taghut an gane ko imamu hamza an gane ko ya karanta wa abu da tsahuti abu da an gane ko wa abu da tsahuti haka ya karanta kenan sai ya zamanto kamar an yi idafar bawa ne zuwa ga tsahuti kenan wa ja'ala minhum abada tsahuti shi su Allah ya sanya bawan tsahutu mai bauta ma tsahutu kullum ma'ubida min dunillah yanzu zan ta abu da nan ismu ne suna ne in mun ka ɗauki ƙira'a ta jamhur wa abada tsahuta kenan ya bauta ma tsahuti kenan wa ja'ala minhum man abada tsahuta wanda ya bauta ma tsahuti ina fata an fahimce ni yawa kenan hamza shi kaɗai na karanta wa abu da tsahuti sai an ce wa abu da tsahuta an ka mai fatha tsahuti gashi da alif ta'ul maftuha to da yake ba jam'u mu'annasu salim bane shi yasa ta unta shige shi zaman to an kai masa fatha ba jam'u mu'annasu salim bane taghut suna ne sai aka ce wa abada taghuta a qira'ata jamhur to a qira'ata hamza wa abuda taghuti abuda sun kace suna ne to yanzu ya zamu yin tabjihin wannan sai sun kace nan abinda ake nufi inda an ce abd guda ake nufi amma da an kace abud sai sun kace jam'i na ana nufin jama'a ban sani ko mun fahimta ba sai sun kace amma saboda suna da yawa ne shi sa an kai masa dhamma an kace abud kuma tunda mufrad ne mudafun ila al ma'rifa sai zaman tomi ya zan jam'i tunda at-taghut an gane ko mu'arraf ne an yi mishi alif wallah kamar yadda Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ina fata an fahimta to amma masu taujihin ilmul qira'at bil balagha sai suka ce anan in ka diba cikin majallatu tadabbur adadi na wato adadi na tara mun gane ko wanda ake bugawa kasar Saudiya a shafi na 84 sai sun ka kawo taujihin wannan qira'a sai sun ka ce kama anna asalibal mubalaghati takunu fil murakkabati mu riƙe da kyau kamar yadda uslubi na mubalaga ka kai abu matuƙa ta kunu fil murakkabati yana zuwa cikin murakkabat jumloli suke nufi an gane ko ta kunu kazalika fil mufradati wani lokaci ba cikin jumla ba sai a kawo uslubi na mubalaga tunda ita jumla ai sai an hada fi'ili da suna ko a hada sunaye guda biyu mubtada da khabar ko misali to amma wani lokaci take ce kalma guda ce amma an yi uslubul mubalaga cikin ta mun gane ko sun ka ce wa asalibul mubalagati uslubi na mubalaga fil murakkabati a cikin jumloli akwai shi at tashbihu kamar cikin tashbihi sai ka ce muhammadun asadun muhammadu zaki na amma kana nufin kal asad fi shaja'ati wal majazul mursal kamar cikin majazul mursal sai ka iske akwai shi majazul mursal an gane ko wanda za a kama a ce fulanun adlun wani shi a adalci amma na yanzu adalin ne wal isti'aratu da kuma cikin isti'ara wanda isti'ara tashbihun ne huzifa ahadu tarafaihi wal kinaya da cikin kinaya wani lokacin sai a zo da shi almuhimmu dai kenan uslubi ne an ka baka inda mubalaga take zuwa amma an ka ce amma asalibul mubalagati fil mufradati uslubin balaga a cikin mufradat to fa ka fa'ula kenan fa'un harful atuf ce ka kuma misali ne tashbihi fa'ula fi qaulihi ta'ala wa ja'ala minhumul qiradata wal khanajira wa abada taghuta an kace to akwai qira'a wa abuda taghuti bi dammil ba'i wasfan an kawo abuda maimakon a ce abd abd tagut sai an ka ce abuda tagut sun ka ce li ifadatil kasra dan a nuna abin yayi wa fi ibadatil taguti wajen ibadar taguti ma'ana in an ce abd tagut wanda ya bauta matsaguti abuda taguti wanda ya bauta matsaguti kwarai kaga an samu mubalaga mi fil mufrad sun ka ce walahu nadha'irun fil arabiyya irin wannan yana da tamka a cikin yaren larabci kamar ka ce yaqub yaqub baron ka ce yaqiz mutumin da afalke sai ka ce yaqub mutumin nan falke ke kwarai na ana nufin falkawa wani lokaci irin ta hankali mutumin nan ba ya san abin da yake yi nadus nadus da nunun da dalun baron ka ce nadis sai ka ce nadus to me yake nufi da nadus fahim mutum na mai saurin fahimta an gane ko an gane ko sannan ko kuma sari'u sami'i mutum na mai saurin ji ma'ana ya hankace saurin ji ko yana saurin jin magana ko da daga nesa ne ko ko a da an gaya mishi mai saurin biyayya ne sannan ana cewa faqun faqun marko ce faqin mutum na mai kaihin basira shine faqin wa hadur hadur marko ce hadir mutum ne mai yawan sauna sai an kace hadur mutum ne mai yawan sauna to in an ka sa gwamma dai tana nuna mi tana nuna an yi mubalaga to ka ji taujihin wagga ƙira'a a balagantance in ji malaman balaga mun gada wannan yawwa to sai aya ta gaba wadda za mu je a kanta ina fata an fahimci ni inda Allah ya ce wa tara kafiran minhum zaka ga da yawa daga cikin su ahlul kitabi yusari'una fil ismi suna gaugawa aikata aikin zunubi wal udwani da ta'addanci wa aklihim suht an gane ko in muka duba imamu nafi' al-madani da kuma ibnu amir ad-dimashqi da asim da hamza da khalaf wadanda dukan su kufiyuna sun karanta as-suht sun yi iskanil ha sauran kuma sun karanta wa aklihim suhut suhut sun yi masa dhamma amma duk dai yana nufin haramun ko rashawa nan bai da tasiri wajen mi wajen qira'a to ayat da zamu je kanta ta gaba wajen tawjihil qira'at aya ce ta 67 a cikin suratu al-ma'ida inda Allah ce ya ayyuhar rasul ya kai manzo balligh ma unzila ilayka min rabbik ka isar da sakon abinda an ka isar maka daga wajen ubangijinka kuma tabbat tunda Allah ya ce ya isar to ba mu samu ba ya isar ko bai isar ba eh to ina ayat da ta ce ya isar kawo ta kai tafsirul qur'ani bil qur'an eh eh ba a haɗin magana kawai a ta yi shi kenan ɗan ƙur'ani yanzu in yi waiwai mu kun ga yi rikici za a yi eh al yawma akmaltu lakum dinakum yau ne cika muku addinin ku inda bai isar da sako da ba za a ci ba ya cika addini addini ya cika tunda inda ya ɓoye wani abu to da kira addini bai cika ba amma tunda aka ce al-yawma akmaltu ya nuna cewa tabbata ya isar shi yasa wannan rana Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hal ballagtu mutane sun kace yace Allahumma fashhad mun gane da kyau to balliga ka isar ma unzila ilayka min rabbika abinda an ka saukar maka daga ubangijinka wa in lam taf'al in baka isar da sakon ba fama ballaghta risalata ko imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zan المدنياني ده إمام ابن عامر الدمشقي ده إمام يعقوب الحضرمي البصري ده شعبة وانده كراوي عاصم سنكر انت فما بلغت رسالاته سورا كما سنكر انت فما بلغت رسالته تو يا ذا ان توجيه ودن قراؤين منا غاني كو sai sun ka ce waɗanda sun ka karanta fama ballagta risalatahu ko an gane ko ya zan mufrad waɗanda sun ka karanta kuma fuma ballakta risalatihi ya zan jam'i ban sani ko mun fahimta ba yawwa to kenan zaman to risalatihi sai zaman to jam'i na ana nufin jinsin sakon Allah saboda sakon Allah kaɗan kaɗan yayi sabka in an ka ce risalatahu shi ma sai zaman to abinda ake nuhi jam'in jinsin abin ga jinsin sakon Allah tunda mufrad mudafun ila al-ma'rifa ya kuma mi jam'i wa in ta'uddu ni'matallahi kenan duk dai ma'anar su dai guda sakukunan Allah ko ka ɗauki risalatahu saƙon Allah guda ƙur'ani gaba ɗaya kenan littafin risalatihi surorin da ya kumsa da ayoyin da ya kumsa da hukumce hukumcin da ya kumsa risalatihi na ko ko adadin saukar da ya risalatihi na saƙo saƙo saƙo saƙo sai a su gaba ɗaya sai su zan saƙo guda babba ko ka ce a'a dukkan su jam'i suke nufi can an hankalta ma risalatihi jam'i nan ko risalatahu mufradun ne mudafun ila al-ma'rifa ya koma jam'i dokka ce cikin qur'ani akwai kuskure a in ba kai karatu ba kuma kai karatu ya yi maka alheri mun gane wannan ko to aya wadda za mu ɗauka ta gaba sai aya ta ɗari ta saba'in da ɗaya afuwan an gane ko wa hasibu Allah ta kuna fitnatun abu amur ibn al'ala albasri da imamu yaqub albasri sun zan albasri yani da imamu hamza al-kufi da imam al-kisa'i al-kufi da imam khalaf al-kufi sun karanta alla takunu sauran kuma sun karanta wa hasibu alla takuna to ba zai yiwa ba a samu fassarata sai an koma aya ta baya inda Allah ya ce laqad akhadna mithaqa bani isra'ila haqiqa mun rike alqawlin bani isra'ila intabe can farko wa laqad akhadha Allahu mithaqa bani isra'ila akwai wawun can kuma Allahu ne nan kuma laqad akhadna babu wawun kuma annun ta an ka kawo litta'dhim laqad akhadna mithaqa bani isra'ila Allah ya ce tabbas mun rike alƙawari da bani isra'ila ayoyi daban-daban sun yi bayanin alƙawarin da an ka dauka ba sai mun koma ba asalin shi mithaq ne Allah ce wa arsalna ilaihim rusula mun turo musu manzanni an gane ko kana iya daukan mun turo musu manzanni mun ka dauki alƙawari ko ko mun dauki alƙawari ga manzannin da sun ka gabata sannan mun ka turo musu almanzanni daga baya Allah ce kullama ja'ahum rasulun duk lokacin da manzo ya zo musu bi ma la tahwa anfusuhum game da ransu bai abin da ransu bai so fariqan kazzabu sashen manzanni sun karyata su wa fariqan yaqtuluna sashen manzanni sun yi mi sun kashe su kaga wannan ne sun kashe amma dai mun faɗi sabani da malamai shin sun kashe su wajen yaki waɗansu malamai suka ce an kashe su wajen yaki wasu suka ce a ba a taba kashe manzo wajen yaki ba ana iya kashe shi wanda ba umurce shi ba jihadi ba tunda an yi karhin shi to tunda an kashe manzanni kuma an kashe annabawa wa yaqtuluna nabiyina to dan an kashe wani malami ashe duniya an saba ta'addanci Allah kai mu da tsari to bayan sun yi wannan sun kashe sashen annaba sun karyatar da sashi fariqan kadzabu kenan asirin shi kadzabu fariqan ne wa fariqan yaqtuluna wa abin nan sashi sun kashe su anan sai mu koma zuwa ga inda Allah ya ce fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulu sun kashe saura shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kashe shi aka yi ko kuma kashe shi aka yi ba Allah ya ce wallahu ya'simuka minan nas Allah zai tsare ka to kuma yakin Uhud an samu matsala da kuma matsaloli na rashin lafiya da sun shafe shi wasu malamai suka ce ya asimuka na ana rufin zai tsare ka sai ka isar da sakon Allah ba yana rufin babu abin da zai same ka ba don duniya gidan ibtila'i ka wasu suka ce to kuma wajen kisan nan wasu suka ce kashe shi aka yi saboda wannan guba da ya ci ita ta sa wani sahabi ya mutu kai tsaye shi manzo Allah sallallahu bai mutu ba ba ka dan bane sai sun ka ce to karshen rayuwarsa yace yana jin irbishin wannan gubar da ya ci to tunda ita ta san da mutum shikenan kashe shi aka yi sai sun ka ce fa jama Allahu lahu baina ar-risalati wash-shahada wasu ka ce to ai ba kashe shi kai ba aka ce ai babu matsala dama wallahi asimuka minan nas Allah zai tsare ka sai ka isar da sako in ka isar da sako shikenan mun gane ko to bayan wannan sai Allah ce wa hasibu Allah takuna fitnatun mun gane ko ko kuma wa hasibu Allah takunu mun ka ce da Abu Amr da Yaqub da Hamza da Kisa'i da Khalaf sun karanta Allah takunu muna ji da kyau to sauran kuma sun karanta Allah takuna to waɗanda sun ka karanta Allah takunu ita an ɗin nan sai ta zamanto mukhaffafa min as-saqila asalinta kenan annahuna sai an kai takfifinta to wasu muhadamiru sha'ani kenan wa hasibu sun yi zaton Allah ta kuna asalin shi annahu yadda sha'ani yake an shahi hudin nan an gane ko ita ko la sai ta zamanto nafiya Allah ta kunu labari ake bayarwa ita ce nafiya kenan an kore fitina ba za ta kasance ba an kore fitina ba za ta kasance ba kenan jarabawa daga Allah domin duk wanda ya saba manzo ko ya kashe manzo ai ya san jaraba na tare da shi sannan ita wannan kana a wannan wuri sai ta zama kuto tamma an gane ko wa fitnatun fa'iluha kenan wa hasibu annahu la taqa'u fitnatun ko la tahdathu fitnatun ko la yujadu fitnatun to min kana tamma haka ake takdirin ta babu fitnar da za a samu to jumla kuma ta an wal jumlatu kenan ita jumla ta ta wato takunu fitnatun sai ta zamanto khabar ne na an tunda asalin shi wa hasibu annahu la takunu fitnatun to jumla ta la takunu fitnatun ita ce mi ita ce khabar na anna hudin nan da an kashe shi shine ismu na anna mun gane ko to hasiba in ya zamanto an gane ko anna ta zo bayanta an gane ko an mukhaffafa min as-saqila ta zo bayanta to nan tana nufin yaqini kenan wa hasibu Allah ta kuna fitnatun sun yi tabbat su a wajensu fitina ba za ta zo ba tunda sun ga sun kashe annabawa da yawa sun karyata annabawa da yawa Allah bai kama su ba sai sun kai yaqini su a wajensu ba za a kama su ba ban sani ko mun fahimta ba to sannan kuma mun kace saura banda Abu Amr ibn al-Ala banda Yaqub banda Hamza da Kisa'i da Khalaf sun karanta wa hasibu Allah ta kuna fitnatun ko to in mun karanta Allah ta kuna sai shi zamanto an wannan tana matsayin nasiba nasiba ba an mukhaffafa min as-saqila ba an nasiba wanda take mafi ili mudari'i nasba an gane ko kenan dakhalat ala fi'lin manfiyyin ita an din ta shiga cikin fi'ili wanda an ka kore an gane ko wala tamna'u an ya'malu ma qablaha fi ma ba'daha to ita ko wannan an ba ta hana lamun din ba ta hana an ta yi aiki min nasibin au jazimin au jarin kenan ita irin wagga abinda lamun ba ta hana ko mai nasba abinda zai nasba ko jazma ko jarra ya aiki kenan wa hasibu sai da manto Allah ta kuna fitnatun an nasiba ce ta kuna fi'ilun mudari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahira ala akhirih an gane ku sai da manto mi Allah ta kuna fitnatun an gane ko ba za a fitina ba za ta kasance ba sai zaman to an da takunu duka masdar ne munsabik kenan wa hasibu adama fitnati adama kauni fitnati kenan sun yi zaton fitina ba za ta kasance ba to in an kai wannan an ka dauki an nasiba sai zaman to fahiya ala babi hamin dhanni ita hasiba ta koma zato kenan suna zaton fitina ba za ta kasance ba li'anna an-nasiba la taqa'u ba'da ilmin ita an an-nasiba ba ta zuwa bayan abinda ana da yaqini shi ko ana da ilimin shi ita ko mukhaffafa min as-saqila la taqa'u ba'da dhannin an gane ko ita ko mukhaffafa min as-saqila ba ta zuwa bayan mi bayan zato don asalin ta annahu da tunda shi ko anna ay litta'kidita mun gane ko kenan nan qira'o'in nan suna nuna wa hasibu in mun ce Allah takuna suna zaton fitina ba za ta kasance ba wa hasibu Allah ta kunu sun yi zaƙinin fitina ba za ta zo ba to kaga ai kuma zato da yaƙini ai sun ci karo da juna haka ne kuma haka ba to sai mu ce yadda za a yi wasu daga cikin su sun yi zaton fitina ba za ta abku ba zato na su kai tunda sun san duk mutumin da ya kashe annabi a ce dai ma duniya ba ai maka ba to shi Allah shi na kallon ka kana ganin shi kenan ka tsira ka ƙaryatar da annabi ka kashe annabi sai sun kai zaton fitina ba za ta afku ba zato na sun kai amma suna ganin hu abin da sun ka aikata bannana ko dai a hankali ka kashe mutum ka san ba ka aikata alkhairi ba in mun ka dauki wa hasibu Allah takuna fitnatun wasu jama'a daga cikin su sun yi yaqinin fitina ba za ta zo ba don su ganin suka yi ma Allah bai isa shi musu abin wani abu ba kidan sun jan jama'a biyu akwai masu zato akwai masu yaqini ko kuma a'a wa hasibu da farko sun yi zato Allah ta kuna fitratun fitina ba za ta kasance ba Allah ta kuna daga baya da Allah bai kama su ba sai sun kai yaqini shedan ya samu su sun kai yaqini ma babu abin da zai faruwa to da sun kai yaqinin nan fa amu sai suka makamce wa sammu sun ka kurmunce sun bataba Allahu alaihim Allah ya karbi tuban su sun amu sun ka sake makamcewa wa sammu sun ka kurmunce kasirun minhum da yawa daga cikin su wallahu basirun bima ya'malun Allah mai gida bin suka aikatawa kaga mai zato cewa Allah ba zai kama shi ba daga baya kuma Allah ya karbi tubansu kuma sun ka koma wanda yake nuna maka ashe ba mutane ne na gari ba shi yasa Allah cewa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un muka jarraba su bil hasanati da abubuwa masu kyau na ana nufin abinda yake bukata ka gode ma Allah su gode ma Allah ba Allah ya ba su arziki in kana tunanin arziki na ke sawa talauci na sa suka bijiri sai Allah ya ba su arziki in kana tunanin don suna bauta na sai Allah ya kubutar da su daga fir'auna suna tsere masa fir'auna bayan Allah ce wa dammarna ma kana suna fir'auna qawmu wa ma kanu ya'rishun kawai sai sun Allah ce wa jawazna nabi bani isra'ila al-bahra fa ataw ala qawmin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha sun ka koma mushrika wasayyiati mun ka tsaye su da mummuna don saboda wani bidan adam ina cikin jarabawa ya fi bin Allah ga sunan suna karkashin fir'auna kuma sun kaki bin Allah sun ka ce udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana sai a nuna maka Allah yana son ya nuna maka in an ba su daɗi butulcewa za su yi in an bar su cikin wahala butulcewa za su yi dama ya Allah na son shi nuna ƙarshe kenan dama wani in an ga yana cikin talauci sai a ba shi kuɗi a gani sai shi butulci a jaye dan abin kuma shi butulce sai a nuna maka cewa duk halin da an kasashe ba na gari na ba bari Allah yi ka sani shi mun gane ko to wannan shi dai abin da ayat take karantar kuma lokaci ga dukkan alamu ya fara ja kenan bari mu dakanta insha Allah ta'ala sai dan Allah ya kaddara a darasin mu na gaba za mu zo mu tashi insha Allah a ayoyin da sun kai mu saura saboda suratu wato al-ma'ida ta fara bankwana bi'iznillahi ta'ala abinda muka faɗa ya zaman turiri Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh